أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي شاترا قوتا أكو هجرة تا النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da 17 ga watan 11 miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2019 muna cikin tafsirin Alqur'ani mai girma a cikin suratul an'am aya ta 144 zuwa ta 145 shafi na 147 muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko kuma muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم
kafin mu shiga cikin tafsirin wannan aya akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu yi bayani akan su a gurguje na farko shine akwai wani dan uwa da yake yana halartowa a wannan wurin duk da yake bai jima ba da ya fara halarta a wannan darasi na tafsiri satin da ya gabata tare da shi muka yi tafsiri lahadi da ta gabata Allah ya masa rasuwa ana kiran shi Abdul Hamid kun ga wannan shine ribar rayuwa a tuna kada ayyuka na alkhairi kuma yana zuwa can wajen har da inda muke har da a can saman yana muraja'a a cikin suratu al-a'raf kuma ɗaya ne daga cikin ƴan agaji kuma ɗalibi ne mai ƙwazo mai karatu Allah ya masa rasuwa Allah ya ji kan musulmi to kun ga hali na rayuwa shi yasa ba a san lokacin da za ta zo ba abu na gaba shine wato akwai wani abu da ya gabata cikin tafsiri a cikin suratul an'am wajen bayanin zakka ta alhububu wasima wajen alwasku da kuma alwisku mun ka ce abinda ake ce ma alwasku ko alwisku sittuna sa'an sati wato sa'i sittin shi ko sa'in nan matsayin muddi guda hudu yake shi kuma muddi muddi mil'ul yadaini almutawassitataini la maqbudataini an gane ko abin nan mutun ya bude hannayensa alkaffai da hannaye guda biyu waɗanda suke na matsakaicin mutun in ya bude su bai bude su sosai ba an gane ko mutawassitaini wato la maqbudataini bai bude su ba wala mabsutataini bai hade su ba kuma bai bude su ba haka sai ya diba daya biyu uku hudu sai ya abin nan sune an matsayin muddi to muddin nan in an hada shi guda hudu an gane ko shine sa'i daya shi ko shi yasa wadansu suke cewa tiya amma alhali wannan ba mu sani ba ko hannu hudu za su iya kai tiya misali takribi ne malamai suke yi to guda 60 in ya kai guda 60 to wannan shine zai sa a fitar da zakka kamar yadda bayani ya gabata to kenan sa'i 60 su za su baka muddi dubu ɗai da ɗari biyu su za su baka sa'i ɗari abin nan abin nan guda guda ɗari uku to don haka wuski wuski sai an haɗa sa'i guda ɗari uku sai an haɗa muddi dubu ɗaya da ɗari biyu amma sai ka ji waɗansu ɗalibai suna fassara shi da buhu biyar wannan kuskure ina fata an fahimci ni saboda rashin komawa zuwa ga littattafan da suke bayani zaka iske ɗalibin ilimi ya faɗa cikin wannan matsala Allah ya taimake mu Allah subhanahu wata'ala ce kulka ce da su la ajidu fi ma uhiya ilayya ban samu ba cikin abin da aka yi mini wahayi muharraman mun ka ce ta'aman shine an an dauki abinci ko abin sha muharraman wanda yake haramun an gane ko wadansu malamai sun kaddara wani abu za a kaddarawa an gane ko ala ta'imin yat'amuhu akan mai ci wanda zai ci illa an yakuna maitatan sai in ya kasance matacce ko mushi nan mun ka ce illa kin nan malamai suka yi sabani akan ta waɗansu sun ka ce istisna'i ne muttasil in an ce muttasil ma'ana jinsi guda kenan la ajidu muharraman illa almaitata an gane ko kenan sai abin da yake ya ya mutu a matsayin mushi tunda wancan lokacin da yana da rai shine in ya mutu jinsin nasa waɗansu kuma suka ce istisna'i ne munqati kenan ma'ana magana ta yanke domin illa an yakuna shi muharraman abu ne wanda yake zati an yakuna fi'ili ne sun kalli fi'ilin ba su kalli mai tatan ba kenan fi'ili daban zatin abu daban sai sun kace istisna'i ne munqati amma duk inda aka je aka dawo ma'anar za ta kasance daya ina fata an fahimce ni audaman masfuhan koko wato jini wanda yake masfuhan mai zuba lokacin da aka yanka koko lokacin da aka fasa jikin dabba tana da rai aka ibi jini aw lahma khinzir koko nama alade fa innahu rijsun to shi wannan kazamta ne shi yasa Allah ya haramta ba wai don saboda Allah yana son ya hana ku ba don ya samu wani abu abin wato cutar za ta dawo ne zuwa gare ka duk abin da Allah ya yi umurni to akwai amfani a ciki ko ka gane hakan ko baka gane ba kuma amfanin zai dawo ne zuwa gare ka duk abin da Allah ya hana akwai cuta a ciki kuma ko ka gane ko baka gane ba kuma cutar nan za ta iya ɗaukar lokaci mai tsawo sannan ta bayyana wani lokaci kuma cutar kai za ta cutar ba Allah ba shi yasa kada wani ya ji malamai suna wa'azi su ce abu kaza halas ne abu kaza haram ne ya ce malaman nan sun dame mutane a'a don kanka ne ake yi amma in shaydan bai yaudare ka ba an gane ko aw fisqan uhilla li ghairi Allah bi ko abin da yake na fasikanci fita daga da'ar Allah an gane ko uhilla li ghairi Allah bi wanda an ka ambaci sunan wani Allah lokacin da za a yanka shi ko aka hada da na Allah da na wani duk dai ya bace famani turra mun yi bayanin qira'o'i wanda ya tilastu an gane ko da maganganun malamai darura abin da ya zamanto tilas shi yasa musulmi dole yanzu wannan lokaci muna cewa ba yadda za a yi musulmi sai yayi mu'amala da banki ko ba haka muke cewa ba ai dole ne ko musamman in kana son kai wasu proje proje sai a ce sai in kana da kwanta za a baka ko account to abin tambaya anan shin su musulmi me yasa ba za su yi bankuna nasu ba me yasa ba za su yi hali mu'amala tasu ta musulunci ba tunda dukiyar tamu ce ya za mu bari kafirai su zo su gina wato wurare su amshi dukiyar mu su aje suna mu'amala da riba da ita an gane ko ɗaya daga cikin manya manyan malamai na ƙasar Tunis majlis na al-fiqh al-islami a Jidda an bashi bincike Mukhtar salami ko Sulami ya gabatar da bincike akan menene dalilin da zai sa ai banki wasu sai banki bid'a ne a'a maslaha ce mursala zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam babu bukatar za a yi haka to yanzu kuma ya zo musulmi su sa kuɗin su su yi mu'amala ta musulunci amma sai a ce a'a zarura ce shi yasa dole mu yi tunani da zamu samu mafita kan mu tsaya kullum muna cewa zarura zarura Allah ya gane da mu ghaira baghin wala adin wanda ya ci da su muna magana ne kan abubuwan waɗannan ababe wato ghaira baghin mun yi bayani na magana ta malamai ba mai bukata ba wani lokaci ko ba wanda ya fita daga musulmi ba shugaba na musulmi wala adin koko ba mai ta'addanci ba an gane ko ya ketare iyaka fa inna rabbaka ghafurur rahim hakika ubangijinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ghafurun mai yawan gafara ne an gane ko sira ce ta mubalagha Allah mai yawan gafara ne da Allah bai gafartawa da lamari ya baci dan iya laifin da muke aikatawa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba an gane ko a cikin nahal walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba Allah ba da bai rutu dabba ba sai wani yace to ai me yasa Allah ce min dabba alhali dabbobi suna bisa doron kasa ko ba haka ba rasul ilahimi suka yi da Allah ce bai bar dabba ko guda ba saboda su dabbobin an halicce su ne saboda wa saboda mu fa inna rabbaka ghafurur rahim ubangijinka mai gafara ne mai jin kai ne satin da ya gabata mun ɗauko bayani kan wannan aya ta yi bayanin ababe guda hudu kawai waɗanda su ne suka haramta sai muka ce so wato muka ɗauko ƙaziyya ta ƙara wani abu ko shafe wani abu to muka ce ƙaziyya ce mai muhimmanci sosai ga ɗalibin ilimi ya santa to saboda muhimmancin wannan muka kawo baituttuka na Imam Suyuti da ya kawo a cikin al-Itqan fi ulumil Qur'an kuma malamai sun yi sharha su daga ciki akwai Sheikh Muhammad al-Amin Shinqiti rahmatullahi alaihi da mu dan yi bayani gorgodon abinda Allah ya uwace muna Imam Suyuti yace qad aktsaran nasu mutane sun yawaita bayani kenan ko magana ko cece ku ce min al-mansukh min adad daga ayoyin da aka shafe ko da suka shafe wa qad wa adkhalu fihi abalisa tanhasib wa adkhalu fihi sun sanya a cikin annasikh wal mansukh abalisa abalisa jam'i ne na iblis shaytanu amma yana nufin nan rikici abin da ya rikitar daga allabsu ne shine abin da yake rikitarwa wala labasna alaihim ma yalbisuna tanhasir wadanda ana iya sha makance su yace to wa haka tahrira ayin la mazida laha bari in tantance ma ayoyin da babu ƙari akan wannan 20 ayoyi ne guda 20 harrara al-huzzaq wal kubar al-huzzaq mutane masu kaifin basira wal kubar manya-manyan malamai suka tantance su daga ciki sai yace akwai ayu tawajjuhi aya da at-tawajjuh fuskantar al-qibla yake nufi haythu al-mar'u kana duk inda mutun ya kasance waɗansu malamai suka ce an shafe ta da al-qibla domin an ce fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah daga baya sai anka ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram amma wannan malamai suka ce bai shiga daga ciki domin asbabun nuzul nata imamu tirmidhi da imamu ibnu majah da imamu daruqutni sun fitar da asar daga abdullahi ibn amir an gane ko sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ibnu rabi'a an abihi qala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance tare da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan balaguro ko a cikin balaguro fi lailatin muzlima a cikin wani dare mai tsananin duhu falam nadri aina alqibla ba mu san inda qibla take ba fa salla kullu rajulin minna ala hiyalihi sai kowa yayi sallah ta fuska inda ya dosa falamma asbahna lokacin da muka wayi safiya zakarna zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka ambaci wannan ga manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa nazalat fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah wannan ta nuna in kai kusurin alqibla kai sallah shikenan magana ta kare ina fata an fahimce ni waɗanda ga cewa a adafil waqti mustahabbi na a sake in akwai lokaci to kaga wannan ya nuna ba wai da ba duk inda kaga dama zaka duba kenan cewa wannan yana daga cikin mansuhi a'a bai daga cikin sa ina fatan kuna fahimta ta duk da yake akwai wani asar da Imam Ad-Darqutni ya fitar na Jabir dan Abdullahi wanda ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wata tawaga wadda take lekowa ko ta je ta yaki shine ake cewa sariya yan jama'a kadan sai dare ya same su sai wadan sun kace mun gane alqibla wadan sun kace kuma wato ga inda alqibla take akai sabani to wa khattu fa sallu wa khattu khututan da basu samu damar yin sitira ba sai suka yi khat to wannan na cewa khat da shine wadansu malamai na shafi'iyya su gani idan babu damar da zaka sawar sitira sai kai zane ko kai abin nan abin nan kadan zana to wannan asarkin da yawa daga cikin malamai sun ce bai inganta ba balle a ce za a kawo khatta khututan an gane ko duk da haka kuma akwai asar na ibnu abbas shi ba wanda yake nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sariya sai dai bambancin shi asar na jabir ya nuna cewa tare da shi an gane ko tunda ya ce fa asabatna zulma shi ko ibnu abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura duk da yake wadannan asarkin guda biyu malamai ba su tabbatar da ingancin su ba amma wancan na farko malamai sun tabbatar da ingancin shi ina fatan an fahimce ni yace ayu tawajjuhi haythu almar'u kana wa an yusi li ahlihi inda almaut muhtadar mutun yayi wasiya ga iyalin shi lokacin da mutuwa ta zo mishi kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidayn walaqrabina sai suka ce to an shafe wannan da ayoyin gado da suka zo an gane ko lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun walinnisa'i nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabuna mimma qalla minhu aw kathura da hadisi na abi umama albahili wanda imamu tirmidhi ya fitar da shi da imamu abu dawuda da imamu ibnu maja wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarith wadansu malamai suka ce a'a ba shafewa bane waccan ta ce alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina wannan kuma sai ta zo ta yi bayanin kowane haƙƙin da za a bashi kenan sai ya zamanto waccan mujmala ce ayoyin da suka sun yi tafsirin ta sabani ne na malamai muna kawo shi don fahimta wa hurmatul akli ba'da naumi da haramcin cin abinci ba'da naumi bayan bacci ma'arafin tare da haramta kuma wato saduwa da iyali aya da tace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna to alladina min qablikum can azumin su malamai suka ce an haramta musu in mutun yayi bacci ya ci ko ya sadu da iyalinsa a cikin dare to sai ayoyi suka zo uhilla lakum laylatus siyami arrafatu ila nisaikum an gane wannan ko wa fidyatun limutuqis wa fidyatun limutiqis sawmi mushtahar da kuma fidiya ga wanda yake iya yin azumi kun san waɗansu malamai sun tafi cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum wa alal ladina yutiqunahu an gane ko nan waɗansu suka ce nan wa alal ladina yutiqunahu waɗanda suke iya yin azumi an ba su dama fidyatun ta'amu miskin a farko in ka ga dama ka ciyar in ka ga dama kai azumi amma daga baya sai aka shafi aka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk da cewa ko su qira'o'i wato shaza qira'a shaza wa alal ladina yatawqunahu waɗanda suke shan wahala wajen yin azumi fidyatun ta'amu miskin to kaga nan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu sai ya zamanto to nan kuma an shafe to ai su kuma ya za su yi sai ya zamanto a'a za a yi kiyasin su ne akan wanda yake da uzuri kenan za a fahimta shi ne daga cikin wasu nasushi ko ko wa alal ladina la yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda ba za su iya yi ba ina fata an fahimce ni malamai sun kawo wata mas'ala tsohon da ya tsufa tugub tugub bai yayin azumi ya a kan shi fidiya ko to akwai halin da za a dauke mai fidiya ko babu suka ce ana iya dauke mishi fidiya akwai hali wannan mas'ala ya kamata mu kawo ta anan domin Allah ya ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a to in ya zama to bai sani ba ya kai inda bai san komai ba to ai babu taklifi a kansa kenan yi mishi fidiya wani abu ne wanda sai dai a yi don saboda mi fa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah mun fahimci wannan da kyau imam suyuti yace wa haqqa taqwahu da kuma ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna ko ba haka ba suka ce ayat da ta shafe ta wato fattaqullaha mastata'tum fima sahha min asar an gane ko duk da yake anan malamai ba su saki ba me yasa malamai ba su saki ba cewa wannan aya ita ce ta shafe wannan a'a waɗansu malamai su ce a ita ta yi bayanin abin da ake nufi to duk da yake bayanin ne to akwai matsala har yanzu domin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna tana cikin suratu ali imran ali imran wato a makka ta sauka ko a madina eh suratu ali imran a madina ko to fattaqullaha mastata'tum tana cikin wace sura suratu tagabun tagabun a ina ta sauka a makka to wanne ne ya kamata ya sauka daga farko sannan ya bayanin wani shi yasa sakin magana kawai ka ce zaka abin nan sai ka yi bincike sai wasu suka ce to ba a sani ba in ba an samu dalilin cewa ba wannan ta fara sauka sannan aka sa waccan aya a wannan wuri to kaga har yanzu ne akwai sauran bayani sai dai ya zama to kenan waccan wanda take mujmala ta sabka wannan ta sauka daga baya wallahu a'lam ala ayyati hal wa fil harami qitalun lil ula kafaru da kuma ayar da take a yaki kafirai an gane ko yasalunaka anil shahril harami qitalun fihi qitalun inji malaman nahwu sun kace wato badalul ijtimali ne domin cikin ashar kin za a yi shi kenan shi ya kumshe shi sannan Allah ce wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa kenan sai aya ta zo cewa wato da an ce kada a yaƙe su su kafirai an gane ko to daga baya kada ku yaƙe su a cikin wala shahar al-haram wala al-hadiya wala al-qala'i kada ku yaƙe su a cikin lokaci mai alfarma da kuma wuri mai alfarma ba za a fara makafirai yaƙi ba a cikin makka sai sai su sun fara yaƙi wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fi shikenan sai zaman to kenan wa qatilul mushrikeena kafatan suna ganin ba a faɗi wani lokaci ba ana iya yaƙa su a kowane lokaci ko a cikin ashhurul hurum amma zance mafi inganci wannan magana tana da rauni wannan ba a shafe shi ba ina fatan kun fahimce ni menene dalili ba faɗan magana kawai muke son mu faɗa ba akwai hadisi na Jabir dan Abdullah an gane ko hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi akwai hadisi na abin nan Imam Muslim ya fitar da shi akwai hadisi na Abu Bakra wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi da hadisi na Ibn Umar Imam Muslim ya fitar da shi an gane ko wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna dima'akum ranat abin nan hijjatul wada arfa fa inna dima'akum jininku wa amwalakum da dukiyoyinku ko ba haka ba wa a'radakum alaikum haram sun zamanto haramun akan ku ka hurmati yaumikum hada kamar yau fi baladikum hada to kaga waɗannan asar dai a takaice daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ingantattu suna nuna cewa ya nuna haramun ne kuma alhali ko wannan lokaci yana daga cikin ƙarshen ƙarshen rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam to kina sai ya zama to waɗanda ga cewa ashhurul hurma an shafe su ba a shafe su ba da wannan dalili duk da yake waɗansu malamai sun tafi akan wannan daga baya suka dawo waɗansu kuma sun tafi ba su dawo ba yana daga cikin abin da ake nuna tawazu'in Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti yace mun yi shekara da shekaru muna cewa an shafe ashmarul hurum amma yanzu dalili ya bayyana gare mu cewa ba a shafe su ba da wannan hadisi don haka mun aje wancan ra'ayin mun dauke wannan to ina ga dalibai ilimi masu jin kansu yanzu wanda suka ganin su ba su kuskure eh su ma sun sun taka matsayin Allah ko wal i'tidadu bi hawli bi hawlin ma'a wasiyatiha da aya wadda ta yi bayanin al-hawl mace in za ta idda za ta yi shekara ɗaya wallazi na yusa wafo da minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj to daga baya sai aya wallazi na yusa wafo da minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra duk da yake wasu malamai sun ce a azabi ne aka bayar wa an yudana hadithun nafsi wal fikr da kuma hadithun nafsi yudana a kama mutum an gane ko an gane a kama mutum idan yayi hadithun nafs magana ta cikin rayuwa aya ta sabta lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah sai suka ce abin yayi nauyi tunda magana da take zuwa a zuciya kafirci yana zuwa a zuciya ko ba haka ba mutanen da kake kyama in abin da kake gaya musu cikin zuciya kai da kanka wani lokaci sai ka ji tsoro to ya za kai da wannan sai a'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuna son ku faɗi irin yadda bani Isra'ila suka faɗa sami'na wa asaina sai aya ta sabka suka ce a sami'na wa fa'ana amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi an gane ko wal hilfu da aya da sai bayanin hilf wanda waɗansu malamai sun tafi cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina akha bainal muhajirin wal ansar akwai ‘yan uwantaka da aka kulla tsakanin almuhajirun da al'ansar sai zama to muhajir yana gadon ansari, ansari yana gadon muhajir. Ko ba haka ba, sai suka ce to wallazi na aka dasa aimanukum fa'atuhum nasibahum sai aya ta sabka ta gado ce ta shafe wannan hukuncin babu shi wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. An gane ko? Sannan kuma duk da yake dan su malamai sun ce a'a babu wannan gado tun ma farko wal habsu lizani da kuma tsare wanda yake yayi zina واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم daga baya sai aka kawo hukunci na zina ko ba haka ba aka ce kaza za a yi musu shine wato azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda da wancan na jefewa waɗanda hadisi sun ka tabbatar da shi ga wanda ya imani da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ala ayyati hal wa tarku ula kufrin da barin waɗanda suka kafirta in an zo da hukunci fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum daga baya suka ce wannan ayi an shafe ta wa an hukum bainahum bima anzalallah wadansu malamai suka ce a'a wannan an hukum bainahum bima anzalallah bata shafe su ba an bar mai zabi shi manzo sallallahu alaihi wasallam wa ishaduhum da shaidar kafirai in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di as-salah ko ba haka ba ya ayyuhalladhina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul maut حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ko da waɗanda ba ku bar masu daga cikin masu imani tunda akwai maganganu da dama waɗanda suka ɗauki wannan to sai ni sai aya ta ce wa ashidu zawai adlin minkum sai masu adalci shi ko kafiri ba adili bane ina fata an fahimce ni inna ma yaftari alkadhiba alladhina la yu'minu bi ayati llah makareci kuma ba adili bane sai suka ce to wannan aya ta shafe shaidar kafirai ga musulmi wadansu malamai suka ce akwai darura dole sai an yi was-sabru da ayar wata ce a yi haƙuri in za a karo da kafirai sai an yi karo da su wajen yaƙi in yakun minkum ishiruna sabiruna yaghlibu mi'atai wa in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun 20 su tsaya akan 200 mutum 100 su tsaya akan dubu daga bayan Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atai wa in yakun minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah kaga sai aka maida biyu daga cikin su an gane ko duk da yake wadansu malamai sun ce a'a koma wanda har yanzu an ba ku zaɓi ne amma ba shi ke nuna an shafe hukuncin ba wan nafru da kuma aya da take ayyaki in firu khifafan wa thiqalan ko ba haka ba suka ce to an shafe ta da aya ta mi aya ta wa ma kana al mu'minuna li yanfiru kafa ba za su fita ba sannan kuma an shafe da aya da ta dauko masu uzuri laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj haraj wala alal maridi haraj waɗanda su suna da uzuri su an ba su dama duk da yake ɗansu malamai sun ce a'a waɗannan taksisin hukuncin ne suka yi wa man wa aqdil lizanin aw lizaniya da hana auren mazinaci da mazinaciya ko ba haka ba azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik waɗansu malamai sun fassara nan zina ana nufin zina ya take ta ba wai ya aura ba dan sun fassara wannan waɗansu suka ɗauki aure ba kuma taki ba waɗansu suka ce a'a duka ma'anar za ta shigo ciki to waɗanda suka ce la yankihu yana taki an gane ko kenan bai taki ba ta yi maganar zancen aure ba sai Allah ce wa ankihul ayama minkum da wannan waɗansu suka haramta auren mazinaciya waɗansu kuma sun ce halatta ne sai dai akwai musiba Allah shi muna tsari da musiba wa ma alal mustafa fil aqdi muhtazar da ayat da ta hana mu manzo ƙarin aure la yahillu lakan nisa'u min ba'd sai an kace ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka waɗansu malamai suka ce wato inna ahlalna ita sabka daga ƙarshe duk da yake akwai sabani wa daf'u mahrin liman ja'at da bada sadaqi ga wanda ta zo ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lam bi imanihinna ko ba haka ba sannan an ka ce was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu wadansu malamai suka ce kenan kafirai an ce in mace ta yi hijira za a mayar ma mijinta wanda ya aure ta kafiri kenan sadakin sa ko ba haka ba sai suka ce ayoyin da suka zo suka bada dama ayi ganima suka ce to sun shafe wannan ina fata an fahimce ni wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum to su ma malakat aymanukum zuwa wazancan a bada sadaki an gane ko wa ayatu najwahu da aya wadda tayi zancen manzo sallallahu alaihi wasallam in za a gada da shi sai an bada wani abu ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa dhalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa inna allaha ghafurur rahim a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqat fa idh lam taf'alu wa taba allahu alaikum fa aqimus salata hazwa karshen aya kenan daga baya sai aka ce ba sai kun bayar ba shi ne waɗansu malamai suka ce a nasun ila gairi badal malamai suka ce kuskure ne badalin shi ne an baka khiyar in ka gada maka bayar in ka gada maka bari ba dole bane sannan kuma imamu suyuti yake cewa kadhalika qiyamul layli mustatar da qiyamul layli ya ayyuhan nabiyyu wato ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila suka ce umurni ne aka mishi na wajibi sai yayi qiyamul layli daga baya kuma aka ce faqra'u ma tayassara min alquran ko ba haka ba daga baya shi ma qiyamul layli ma tayassara min alquran sai aka wato shafe shi da salloli da suka tabbata ko ba haka ba tunda akwai hadisi na ummul mu'minin Aisha wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim take bada labarin sallah ta kasance raka'ataini raka'ataini fa uqirrat salatu safari aka tabbatar da sallar safar an gane ko wazida fi salatil hadar sallah kuma aka ƙara kenan da duka raka'a biyu biyu ne daga baya ne aka mai da ta safar ta zama raka'a biyu waccan kuma aka mai da ita mai hudu zuwa hudu da mai uku aka bar salatul subhi ina fata an fahimce ni akan halinta dan haka dai wannan yana nuna cewa ayoyin da aka yi bayanin abubuwan da aka shafe kenan akwai wanda an shafe sannan aka kuma shafewa kamar wannan aya an ce qumil laila sai aka shafe shi mata yassara shi ko aka shafe shi da salloli waɗanda aka yi bayani yanzu waɗannan salloli guda biyar waɗanda suka zo a cikin alqur'ani aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa aqimis salata tarafayin nahari وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وزيد آية الاستئذان من ملكت كنا عند آية تنزو يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم سكتي أن شافتا ما لم يسكتي زنتي في إنغنتي وانا آية تنانا بأي يدبوت أن اللوكتا أو آسيغ ممتون وآية القسمة الفضلى لمن حضروا da aya wanda ta yi bayanin cewa inda suka halarta wajen rabon gado za a basu وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا an gane ko to wannan farzuquhum minhu dan suka ce aka sha an shafe shi ina fatan an fahimci wannan da kyau duk da yake dai akwai sabani tsakankanin malamai wasu suka ce bayarwa farzuquhum wato mandub ne wadansu suka ce a'a wajibi ce amma an shafe ta kenan kaga za ta iya koma zuwa ga mandubinta ina fata an fahimce ni sannan farzuquhum wadansu suka ce masu rabon gado waliyinsu su ne wato masu rabon gado aka yi ma umarni waɗansu suka ce a'a alwarasa su ne waɗanda za su yi gadon su ne aka ce su basu an gane ko shin za a basu kowane hali a'a waɗansu malamai suka ce wato mimma qalla minhu farzuquhum minhu mimma wato farzuquhum minhu mimma kasura wa qulu lahum qawlan ma'rufa mimma qalla saboda in yayi kadan ai ba za a samu damar bayarwa ba amma kadan a wajen wani mai yawa ne a wajen wani sai dai a bar abin matsayin shi abin nan to wannan su ne ayoyi kaga babi ne na musamman mai zaman kansa bayani na ƙarshe wanda za mu gabatar kafin mu ci gaba da karatu shine cewa in an ka mun kawo zancen sunan ɗaya daga cikin malamai ana kiransa Abul Qasim kuma babban malami ne Ibn al-Jawzi muka ce to ya aka yi hakan ga dan saboda akwai sabani shin ana iya samu mutum Abul Qasim in ya samu dan shi suna Qasim ko ba zai yiwa ba akwai hadisi na Abdullah an gari ko Jabir bin Abdullah yana cikin Sahihul Bukhari wanda yake bada labarin cewa wani mutum ya sanya masa ɗansa suna Al-Qasim sai mun ka ce la naknika an gane ko bai ba za mu yi maka kunya ba mu ce maka Abul Qasim an gane ko to sannan kuma akwai riwaya ta Jabir dan Abdullah da kuma riwaya ta Abu Huraira wanda tana cikin Sahihul Bukhari manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa tasammu bismi wala taktanu bi kunyati ku doki suna na ku ce Muhammad amma ku samu ƴaƴan ku suna Muhammad amma kada ku doki kunyata ta Abul Qasim an gane ko sannan akwai riwaya ta Anas tana cikin Sahih Muslim wala takannu an gane ko sannan kuma wato akwai riwaya ta Jabir wanda yace fa sammahu Muhammad ya sanya mishi suna Muhammad kaga nan wani sai ce to can an ce ya sanya mishi Qasim wani kuma ya ce ya sanya mishi Muhammad a'a zance mafi inganci ya sanya mishi suna mi Al-Qasim ne an gane ko tana yiwa rawi ne ya samu konkonto to wannan ba matsala bace wata riwaya ta ce kuma fi suq wani mutum ya kira manzo Allah sallallahu alaihi cikin kasuwa ta ce lam a'lika ba kai nake nufi ba wani ta ce bil baqi malamai suka ce tana yiwa abin ya faru a can baqi ya faru a kasuwa ko ko tana yiwa akwai wata kasuwa a kusan baqi a wannan lokaci ina fata an fahimta don haka kada wani mutum ya zo ya ce maka ai wannan kaza kaza kaza a ƙarshe hadisan sun zo da lafuzza daban-daban la naknika wannan yana cewa kanahu sannan kuma la taktan ana iya cewa iktana sannan kuma wala takannau ana cewa kanna lafuzzan hadisin sun bambanta to wannan zai kai mu mas'ala ta shin ana istishhadi da hadisi a cikin lugha ko ba ai waɗansu malamai suka ce waɗanda suka ruwaito hadisin wato ma'ana wasu daga cikinsu ba larabawa ba ne to an kafa hujja da abin da suka zo da shi cikin lugaye za a samu matsala ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a babu matsala in dai lafazin hadisi ya tabbata daga manzo babu saɓani waɗansu suka ce a to sai an bincika in lafazi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba lafazi ne nashi ba amma zance mafi inganci akwai littafi ma da imamu shatibi ya yi kan wannan imamu shatibi mai abin da mai fiqhu akan wannan sannan kuma da istishhadi da maganar mutanen da ba larabawa ba waɗansu malamai sun tafi cewa bakin karni hudu an gane ko an daina istishhadi ma da ko ba larabe ne amma a ƙarshe majma'al lugha al-qahira sun ce hatta da al-muwallidin waɗanda ma'ana an haife su ne a cikin yaren larabawa ba larabawa ba kuma kowane zamani kawai za a yi istishhadi da zancen su domin larabci ko ko yare yana rayuwa ne tare da al'umma kina an ce bakin wannan yanki kaga an sakaita ina fata an fahimce ni wanda kuma za ku iske yanzu turawa babban mailimci masani ana iya kai shi har a cikin wuraren da ake istishhadi da lugha ko a sanya mu abu suna Leopard Sedar Senghor yana daga cikin waɗanda an kasa Académie Française wanda da zi mortel mutum arba'in waɗanda suna da izinin in an samu matsala ta turanci su ne za su faɗin yadda ya kamata a warware ta a duniya ina fata an fahimce ni ko a turanci kuma ana samun manya-manya akwai wani marubuci ɗan ƙasar Najeriya a Amerika yana daga cikin manya-manyan profesa na Ingilishi a duniya amma malamai sun hana a kai kafiri a majma'al lugha wannan ai za a ce mun nuna bambanci ko suka ce a akwai bambanci saboda larabci yare ne na alqur'ani yare ne na sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yare ne na shari'a ba za a kai kafiri ba za a amince mishi ba an gane ko to wannan shine sai abu na karshe cikin malaman da muka kawo waɗanda suka yi littattafai akan nasu akwai wani babban malami da yayi bayani akan nasu cikin hadisi mu kawo sunan shi ba Ahmad bin Ishaq an gane ko ibn Buhlul ya mutu hijira tana da shekara 318 ya yi littafi shi ma a cikin nasikh wal mansukh a cikin ilimi wanda yake ilimi na hadisi ina fata an fahimce ni to wannan ayi hattara kuma akwai ibn Buhlul wani mahaukaci da ake cewa a aqalul majani to ba wancan bane wanga malami ne to wannan dai a takaice shine abin da nake iya cewa babi ne mai kyau dalibin ilimi ya fahimci irin waɗannan ka'idodi mun fahimci wannan da kyau ko Allah shi muna jagoranci to don haka Allah ce wa alal ladina hadu al-ramba
wa alal ladina hadu harramna kulli dhi zufr wa min al-baqar wal ghanam harramna alayhim shuhumahuma illa إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
malamai suka ce wannan aya ana zancen mushrikai kuma an kawo zancen yahudawa to menene munasaba ina fatan kun fahimta sai suka ce intiqali an kai intiqali shine cirata daga wani abu zuwa wani abu daga bayanin abin da yake haram saboda yana cutar da dan adam zuwa bayanin abin da yake haram ba don yana cutar da dan adam ba saboda zaluncin da dan adam ya aikata kenan tahrimi ne ya kawo an ka kawo zancen yahudawa anan dan nan ana makka ne mun fahimci wannan da kyau don makka babu yahudawa ko ko zamu ce za su yi karamci ko ma akwai su an gane ko mun fahimci wannan da kyau shine asalin intiqali zuwa ga magana ta yahudawa kuma alqur'ani yana buga hujja ne akan duk wani kafiri wa alal ladina hadu akan waɗanda suke hadu yahudawa an gane ko ala an ka ce akan su malamai da suka bincike akan loga suka ce in ka ji ala tana daga cikin abin da ke nuna alwujubu fil hukm sai in an samu abin da zai juyar da shi in ka ji ala ta zo to inda ake wajabtawa ne ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya zan mi ya zan wajibi wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu kansa ya zan ya zan wajibi ala in ji imam ibn hisham al-ansari a cikin mughnin labibi an kutubil a'arib tana da ma'ana guda tara ka koma can ka ga waɗannan ma'anoni wa alal ladina hadu waɗanda suke hadu yahudawa an gane ko wato malamai suka ce hadukin nan jam'i wato ha'id shine mutumin da yake akan yahudanci an gane ko hada yahidu kenan hudan sannan kuma jam'in shi sai a ce hudan wanda yake mi wanda yake ba yahudi a larabci fu'ulun yana zakuwa akan jam'i kamar ka ce ha'ilun sai ka ce hu'lun ha'ilun shine wanda muke ce ma mai kallon gora kanawa suna cewa harara garke mutumin da bai gani da kyau ko ko ha'il mace da in an take ta za ta iya ɗaukar ciki shine ha'il kadiba cikin mukama inda ya kawo algazi ya kawo shi kenan ha'il hudun ha'il hu'lin hu'lun a'in wanda ya nemi tsari ruhun su ne mutanen da ke neman tsari bazil shine raƙumin da yake da shekara biyu da zayun ne buzlun jam'in sa kenan wa alal ladina hadu waɗanda suke yahudawa sha'ir yake cewa ya sahibaz zambi hudhud wasjud ka annaka hudhud ya sahibaz zambi ya kai ma abucin zunubi hudhud ka tuba zuwa ga Allah hud ka tuba hud ka tuba wasjud ka yi sujada ka annaka hudhud kamar dai kana wannan tsutsu da ake cewa hudhuda ina fata an fahimce ni wato wani lokaci sai a kawo kalmomin da kana ganin kamar ɗaya ne amma dan ayi wasa da lokaci ina fatan kuna fahimta ta za ku ga abin nan ana min nan kamar wato kamar yadda malaman hadisi suke kawo wani sha'ir da ke cewa taraktul baba hatta kallamatni falamma kallamatni kallamatni to kaga ba za ka iya fahimta me ake so a ce ba taraktul baba na kwankwasa kofa hatta kallamatni shi Hassan sai da ta yi magana falan ma kallama tuni kallama tuni bayan ta yi magana ta yi magana ba haka yake nufi ba wai tsaraftul baba na kwankwasa kofa hatta kalla har sai da ya gaji matni bayana an gane ko falan ma kalla matni lokacin da bayana ya gaji kalla matni sai ta yi magana an fahimci wannan da kyau to shi yasa za ku iske wato malaman lokaci suna amfani da wannan musamman hariri in lokaci ya bamu za mu tabo irin wannan wa alal ladina hadu waɗanda suke yahudawa kenan suka ce daga hada ne in an ce hawada yayi neman sulhu da shi kamar wada'a da salaha da hadana tana nufin dun neman sulhu hawada tana nufin masharu waidan ya tafi sannu sannu ko ko sawwata sautan da'ifan hawada yayi murya kasa kasa ko ko hawada ghanna ya rera muryarsa ko ko hawwada ya maida shi ba yahudi fa abawahu yuhawidanihi ko ba haka ba sannan kuma wato waɗansu abin nan hawwada wani lokaci tana nufin askarahu ya sashi maye ko fattarahu ko ya sashi maye ko ya gajiyar da shi ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce asalin hadu yahudu daga yahuza ne shine babansu to laraba da suka ɗauko shi sai suka maida shi dalon suka ce yahudu sai an ka ce alalladina hadu ma'ana ta uku kuma waɗansu malamai suka ce a'a da an ka ce abin nan abin nan daga at-tahdid ne wato shine asalin shi wato motsa kai laraba wa laraba suna cewa hadhadatir rihu fi ramli ma'ana iska yana bugawa shine hadhada ma'anonin da dai malamai suka ba su guda uku wadanda suka ce saboda yahuda in suna karatu suna more da murya kuma suna jijjiga kansu kenan jijjiga kai tare da murya yake wallahu ta'ala a'lam amma zance mafi inganci daga shari'a ne kul ya ayyuhal ladina hadu kamar yadda nasara wadansu malamai suka ce daga nasrana ne garin da aka haifi annabi Musa ko annabi Isa ko an-nasira wadansu malamai suka ce a'a dan an kira su wato ansarullah ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah wa 'alal ladina hadu waɗanda suke Yahudawa haramna mun haramta musu kullazi zufurin dukkan abin da yake yana da wato zufur shine aka ce wato farci ko harci abin da ake kira da shi lahu isbu'un wanda yana da farci fiha zufurun amma kuma yana da mi yana da akaifa ko akaifa shine abin da ake nufi dan wasu zufur sai su ce kofato wannan kuskure ne cewa kofato ake nufi kenan kaga saniya za ta shiga ciki amma sabanin ko abin da zai zo a cikin alqur'ani wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma walal makhalib kuma ba ana nufin ba al makhalib wanda yake da akaifa wanda take tana farauta ba shi ake nufi ba kenan wanda yana da farce farcen shi yana da mi yana da akaifa kan na'am ko an'ama kamar abin nan bi take da suna jimina wal ibil da kuma raqumi ai shi ma yana da akaifa wanda take tare da shi an gane ko ko ko malam tufarriqa sabi'uhu yadda wanda yana da farta wato farutta waɗanda ba a rarrabe su ba shi ne abin da ake nufi kulla zai zufur wal babtu kamar wato kuti an gane ko wal iwaz kamar kuma abin da mai suke da suna al iwaz da abin nan agwagwa yace ake cewa al iwaz da abin da ya kama da haka to haramna kulla zai zufur an haramta musu wannan wa min al baqari wal ghanam kuma amma abin da ya shafi al baqar shanu wal ghanam da dabbobi kankana haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu shuhum jam'i ne na ashham shine mai ko kitse an gane ko as-surub jam'u sard shine wato kitse amma malamai suka ce abinda ake nufi shahmul kilyatayn wato kitse wanda yake yana tare da al-kilyatayn koda guda biyu ko ba haka nan bane koda ko ina jin mutane sun sun dai abinda ake cewa koda wadansu kuma suna ce mishi gilbi nan muna ce mishi gilbi was-sarb abinda ake cewa as-sarb al-ghita'u ar-raqiq alladhi yughatti al-jaw akwai wani kitse wanda yake rufe cikin mutum yake rufe cikin dabba ka in ce mutum saboda dan adam ba shi ba haramun ne ce dan adam an gane ko to wannan shine ake kira wato jam'il kila jam'ul kiliya akuliya shine alkila wasu na cewa alkula ba kula bane ake nufi a'a alkila ake nufi ana nufin koda jam'in ta ne fa yakunu ala alkarshi alkurush alkurush shine wato tumbi wanda yake rufe hanji الفرث القرآن يا كراسو فرث من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين كتن ديكي أكن تيجي تيجي وان ديكي روفي وانن أن حرم تاموس شي حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما تو شي وانن كتن شيني أكن شبا أنا رفن دك كتن ديكي تيكن شبا أن حرم تاموس إلا ما حملت ظهورهما سي أبند ظهورهما باين ستتوكا an gane ko an ce az-zahar akwai bai za ku ga saman dabba inda ake hawa shine zahar aiko da haka illa ma hamalat zuhuruhuma sai abinda wato abin da ya dauka shi wannan an halatta musu shi dan saboda akwai wahala a ce an raba kitse da nama awil hawaya ko ko al hawaya malamai suka yi sabani shi hawaya ma'atufi ne akan abinda an kai istisna'i ko ma'atufi ne akan abinda an ka haramta musu kenan in mun ce haramna kulli dhi dhufurin kenan awil hawaya wal hawaya an haramta musu alhawaya kitsin da yake yana tare da hanji malamai suka ce zance mafi inganci a nan shine awil hawaya kenan illa ma hamalat zuhuruhuma wa illa ma hamalat alhawaya sai zaman to marfu'i ne ma'ana abinda kitse wanda yake yana cikin hanji shi ma an yi musu saukin shi mun fahimci wannan da kyau kakka dauke shi a matsayin mansubi da haramna sai kai akafin shi akan shi wallahu ta'ala a'lam awil hawaya alhawaya malamai suka ce na abin da ake nihi almaba'ir wato wuraren da kashi yake abin nan yake tabbata a cikin ciki na hanji waɗansu malamai suka ce alhawaya mufradakin shi hawiya sai a ce alhawaya dama lafzi in ya zo akan irin wannan dama jam'in shi fa'ala yake zuwa at-tahiyya menene at-tahiyya gaisuwa jam'in ta tahaya alhadiyya menene hadiyya kyauta jam'in shi hadaya Asariya shine runduna mai ɗan sojoji kaɗan da aka tura yaƙi jam'in shi, saraya, annadiyya, nadaya, haka za a tafiya da shi. Waɗansu malamai suka ce, a'a, awil hawaya jam'i ne na hawiya, hawiya ba waccan hawiya ba, an gane ko? Waɗansu malamai suka ce, a'a, wato alhawiya uli shi ne mufrad. kuma duk inda aka tafi aka kawo kalima ta ihtawa tana nufin abin da ya kumsa saboda su ne suka kumshi ko cikin ya kumshe su ko ko sun kumshi abin da ke cikin ciki an gane ko wanda yake na abin da aka ci aw makhtalata bi azm ko abin da ya laki ko ya tuɗanya da azm shine kashi to wannan dukan shi Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu shi sai Allah ce zalika jazainahum bi baghihim wannan mun sakanka musu bi baghihim saboda zaluncinsu ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce zalikan nan da kake gani tana matsayin mubtada jazainahum tana matsayin khabar waɗansu malamai suka ce a'a ma'amulun wasdar ne domin jaza jazainahum zalikal jaza'u to amma nan zalika ai ba kawo aljaza'u ba shi ko ibnu malik yace a'a baka cewa qumtu zalika sai dai ka ce qumtu zalikal qiyam amma ka ce qumtu ha zalika kai shiru ibnu malik ce ba ayi amma wasu malamai suka ce a'a baka da hujja wasu malamai suka ce a'a zalika jazainahum bi baghihim wato zai da mun to maf'ulun bihi ne na biyu jazainahum zalika mun sakan ka musu da wannan to sai aka gabatar da zalika saboda muhimmancin haramcin abin da aka yi musu Allah ya ce jazainahum bi baghihim mun sakan ka musu saboda zaluncin da suke yi wanda zalunci suka yi malamai suka yi sabani wadan suka ce shine zalunci wanda zo a cikin suratul nisa fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llah wa qatlihim al anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allah alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات an gane ko waɗannan abubuwan da suka aikata shi yasa aka haramta musu to kenan in muka ɗauka yahudawa waɗancan ba na zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba waɗanda su abin zai yi nasora zuwa gare su kafin shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo ta a abin nan nasu waɗansu malamai suka ce a'a zalunci yana yiwa zalunci ne mai yawa abubuwa ne da dama da suka aikata a cikin alkur'ani wurare da dama na abubuwan da suka aikata ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam to sai malamai suka ce to wannan zaka ga cewa wato at-taura tana cike da hukumce-hukumce injila ba ta dauke da hukumce-hukumce masu yawa domin sashe ne daga ciki wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kaga ta zo ne tana tare da ita amma shi yasa kaga kristanci bai tare da ari na rayuwa shi yasa addini ne wanda yake gurgun addini shi yasa ya koma cikin coci ya zauna turawa suka yaƙi wannan addini sai suna son su mai da musulunci irin yadda kristanci yake shi yasa kake ganin kristanci kullun in an samu wani abu babu shi sai a ƙara a ce ya kamata a ce ha a kirkiro waɗansu littattafai a ce al'amana al-kubra wai amana ce babba bayan Yesu almasihu ya tafi ya turo ta malamai suka ce shi ce al-khiyana al-uzma yaudara ce babba saboda sun ki aiki da at-taura na fatan kun fahimce ni kristoci ƙarya suke yi hada su ne akai amma ba su aiki da su mi ad-dalili wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay amma in za a yaƙi musulunci sai su haɗa kai su yaƙi addinin musulunci saboda shi ne gaskiya ina fatan kun fahimce ni to don haka kakkai mamaki su ce a maida musulunci cikin masallaci kawai a'a musulunci addinin duniya ne da lahira ne amma kiristanci shi ne ake ƙaryace ƙaryace a ce in an mare ka nan ka bada wannan fuskar a mare ka ka kusan ko zaka sha wahala shi yasa shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalu shara'i ita ce mafi cikar shari'a shi yasa ta zo alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat an hada musu wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ya haramta musu mummuna wa yad'u anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim duk abubuwan da suke da nauyi sai aka ɗauke musu su amma tun da bai dace da son rasu ba ba za su yi aiki da shi ba zalika jazainahum bi baghihim wannan mun sakanka musu bi baghihim saboda zalumcin su wanda suke aikatawa ashe ana iya haramta mutum abu saboda zalunci Allah subhanahu wataala yayi musu wannan kalima ta albaghyu tana nufin nema wani lokaci shi yasa fa man tsarra ghaira baghin wala adin ayyu shay'in tabghi mi kake nema mi kake so baghi kuma yana zuwa da ma'anar zalunci shi yasa yana da kyau dalibi ya rinka fahimta kalmomi kamar kalima ce ta alfai'u wani lokaci tana nufin ka mai da matarka ko ba haka ba fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim fa'u shin ya dawo kafin abin nan fa in fa'u fihinna wasu malamai sun kaddara fihinna kafin lokacin ya wuce wa in azamu talaqa in ko bai dawo ba suka ce da lokacin yayi tasa ko dan suka ce a'a sai ba'da hunna ne bayan su in bai dawo ba sannan za ta saku kaga alfai wani lokacin tana wani jin dawowa daga al'amarin yaki wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah sannan alfai'u wani lokaci na nufin abin da aka samu ba tare da an yaki ba aka yi istila'i aka same shi akan kafirai ma afa Allahu ala rasulihi minhu amma in baka san wannan ba kaga ka shiga matsala almut'atu tana nufin jin daɗi na duniya almut'a tana nufin mace ko ba haka ba wanda in mijinta abin nan ya sake ta zai bata mut'a abin da za ta ji daɗi da shi almut'a akwai auren mut'a ina fata an fahimce to wanne ne ake nufi shi yasa ƴan shi a wani lokaci sai su yi ta wasa da littattafan sunna in ana nufin waccan mut'a an gane ko ta saki sai su ce babin yana babi a cikin kaza alhali ko ba waccan mut'a ake zance ba ina fata kun fahimce ni sanin wannan yana da kyau ga ɗalibin ilimi domin fahimtar shari'a da kyau Allah shi muna mai kyau dan haka dai Allah ya bada labarin wannan malamai suka ce saboda tabbatar da shaida akan su akan abubuwan da aka haramta musu kada su yi maka ƙarya mun fahimci wannan da kyau domin domin suna faɗin waɗansu abubuwa kaga wannan yana nuna alqur'ani ba daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba domin bai dace ya bada labarin abinda yake cikin littattafan su ba kuma shi bai yi karatu ba mun gane wannan ko kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura kafin a sabkar da at-taura daga baya aka ce to an haramta musu menene isra'ilu ya haramta maka shi shine wani ciwo da ya same shi sai ya haramta maka shi cin naman raƙumi kuma da shan nonon ta kamar da waɗansu malamai suka faɗa an gane ko to wannan shine alqur'ani yayi bayanin abubuwan da aka haramta musu don kasu yi ƙarya da masu ilimi da jahilai duk alqur'ani ya kalubalance su akwai hadisi na Anas wanda ya tabbata malamai sun inganta shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda irqun nasa shine ciwon da yake kama wato jijiya saka tattara an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to in kana son ka samu maganin shi shifa'u irqun nasa jijiya ciwon ta shine annasa an gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aliyatu shatin arabiyya za a samu aliya ka tattara asalin aliya shine wato abinda muke cewa duwawu na shatun arabiyya a arabiya akuya wadda take ta larabawan daji aka ce saboda ita ce ba ta cin abin da yake bai da kyau thumma tudabu sai a narkar da ita an gane ko bayan an narkar da ita za a abin nan rarraba ta gida, gida uku thumma tujazza za a rarraba ta salatu ajza'in salatatu ajza'in kashi uku thumma yushrabu ala riqi sannan kuma za a wato sha ruwan wannan naman ala riqi kafin mutum ya samu ya karya kaga ashe wannan magani ne daga cikin maganin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani an gane ko ya kamata shi yasa kaga wasu malamai sun yi at-tibbun nabawi magani wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani mutane sun bi turawa sun bi turawa an gaji yanzu ke musulmi musulunci ta yau saboda an gane gaskiya aya tana da sauran bayani Allah ce zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiquna haqiqa mu masu gaskiya muke ka kuga Allah bai bukata cewa sai yayi gaskiya don Allah bai taba ƙarya ba kuma Allah bai ƙarya don bai tsoron kowa kuma bai bukata komi gidan kowa amma in kana buƙatar kuɗin kayan miya gidan wani ko fatawa mallamai abin da yasa suka bacewa saboda kuɗin kayan miya wani lokaci ba su yi koyan faɗi gaskiya Allah dai shi gyara muna wa inna la sadiqun haqiqa mu masu gaskiya ne akwai sauran bayani amma karanta muna wannan aya ta karshe fa in kadzabuka mu samu ladan wannan aya fa in kadzabuka fa in kadzabuka fa qur rabbukum dhu rahmatin wasi'ah ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ما لن يأتي لك تنان تنصورا وإنا لصادقون حقيقة مما سكتياني تو إن حرف التوكيد لصادقون كما نن اللام لام اللام المزحلقات أصل انت فرقوا كما تفزو أما تند إن تاغا باتا سي أنك كاوت في خبر وإنا لصادقون حقيقة مما سكتياني تو كاغنا أنسى مما أبنت أكيدي نوا guda biyu to kuma akwai na uku ba a ce sadaqna ba an ka kawo fi'ili sai an ka ce la sadiquna tabbatacci muke akan gaskiya al muakkidat saboda mi saboda malamai suka ce nan ana magana ne akan waɗanda ba su yi imani ba alal ladina hadu mutumin da ko bai yi imani ba ko bai yarda da kai ba kana buƙatar sai ka karfafa mai magana wa inna la la la sadiquna inji malaman balaga ina fata an fahimce ni sai malaman balaga suka ce ana iya saba ma wannan wurin da bai dace a kawo ta akidin ba sai a kawo ta akidi saboda ana ganin hankalin mutum yayi nisa a ina za mu samu wannan za mu samu shi a cikin suratul mu'minu suratul mu'minuna mai luga zai ce to ai ba a ce suratul mu'minina ba ina fata an fahimce ni ayi idafa sai suka ce mabniyun ala alhikaya dama surori ne guda uku suratul mu'minuna da suratul munafiquna da suratul kafiruna ba a ce suratul kafirina ba mabniyun ala alhikaya in baka san da wannan ba dama kuma mutanen duniya dama guda uku ne da alkafiruna da almunafiquna da almu'minuna a cikin suratul mu'minuna Allah ya ce ranar tashin alkiyama thumma innakum ba'da zalika lamayituna thumma innakum yawmal qiyamati tub'atuna kaga nan thumma sannan innakum in harfu tawkid ba'da zalika lamayituna za ku mutu ga alamu ta'kidi ga kuma ismi wanda ke nuna wato lamayituna tabbata ku akan mutuwa jumla ismiya thumma innakum yawmal qiyamati sannan ku innakum yawmal qiyamati kuna tashi alkiyama tub'atuna bai ce da tub'atuna ba kaga nan da kamata a kawo lamu sai suka ce saboda gari Allah mai sauki ne kuku da kuke ganin mai wahala ne shi yasa ake kawo muku shi a wannan kaga an tujjuya wajen sassafawa shi yasa alqur'ani ko ina magana yake a cikin balaga fa in kadzabuka akwai sauran bayani in sun karyatar da kai fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a kace ubangijinku mai rahama ne da take mai yalwa wanda ta haɗe komai da komai rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma Allah faɗi wannan kuma qala azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay wa la yuraddu ba'suhu ba za a iya mayar da ba'suhu ba azabar Allah alba'su lokaci yaki wa hinal ba'as da lokacin yaki sannan kuma alba'su shine wani lokaci yana nufin azaba babu wanda ya isa ya maida azaba Allah an gane ko waɗansu sun kace nan ana nufin wala yuraddu zu ba'sin kenan wala yaruddu zu ba'sin ba'sahu anil qawmil mujrimin babu wani mai tsananin karfi wanda ya isa ya maida azabar Allah subhanahu wataala amma an shafe zu saboda gaba ɗaya kowane ne shi babu wanda ya isa anil qawmil mujrimin daga mutane waɗanda suke masu laifi in ka ɗauki alƙur'ani ko zaka ga irin yadda duk wanda azabar Allah ta zo ma babu wanda isa ya mayar da ita annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da mala'iku suka zo mai daga baya suka gane shi na ko ba haka nan bane ya gane mala'iku ne bi yace musu yake ce musu wato qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina an amri Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait innahu hamidun majid falamma zahaba an ibrahim ar-rawu ko ba haka ba lokacin da tsoro ya tafi waja'atuhu al-bushra kuma wato bushra bushara ta tabbata gare shi yujadiluna fi qaumi lut inna ibrahim la halimun awahum munib ya ibrahim a'rid an hadha innahu qad ja'a amru rabbik wa innahum atihim azabun ghairu mardud ko mumini ne ya roƙa in dai abin ya tabbata ko annabin Allah ne ko ma wane ne balle ma wani matsiyaci wanda ma bai damu da addinin Allah ba Allah ba zai saurare shi ba abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh